squad. Let's go to the Friday. Where? Wa insha Allah a magabaci ne harfa masu sare salute
wannan karan kamar Allah bai samu nasuwa ba ko? kuma shi ne babban ustaz eh shi ne ya ya- ya iya wannan
ahlus sunna wal jamaa wa ahadith
One side. Goma tana baya. Ko speaker wai? Masu bana ɗin kuku tsaya nan ne. Sha ne. ya abu.
لبيك يا المتقي لبيك يا المتقي لبيك يا المتقي
An goge sunanka Ustaz. Ka yau an goge sunanka daga Salafiya.
Thank you. Thank you. Thank you.
Aliyu.
Thank you. Thank you. Thank you.
Allah ya saka da alheri.
kai yara zo kanka baba sa'adu baba sa'adu baba sa'adu baba sa'adu kai kai kai ya haka Ya kuce mutane su ne. Sai su ne ba. Ba su ne ba. Kai. Tabata. Bayan kun wuce me da kirki Allah ku baya, ni baya na Allah. Kamata. Sale shiga maki. Kana cikin aikin nan ne. Ka ga shi a dole ne.
Mai wani aikin kanan ya bi aiki wani aikin ya fi wani aikin nasa.
Wala? Kai da kake toka.
Wallahi tallahi.
Suna cikin gidan kuma kawai.
tarkace wasu ƙabila ma ba a san da su ba to yanzu kaga tun kenan kun bi shekara sai kaga wata sabon ƙabila
So, na gaba shi ne wura daga bayan su sarki da wata sarrafa da shi ke insha Allah. Bayan bayan wura sai sarki gargajiya da kuma larabawa na su biyo musu sai masu ɗaniliya sai ɗan tarihi sai ɗan tauri iya wanda muke da shi ke wanda da larabawa ne da ya fi suna. Kada lokacin da ba a baya.
kai ma sun bi
Alhaji Aminu. Alhaji Aminu. Malam. Kai. Malam. Kana kare mutane.
Yau, wata rikice. Shi ko in ka ji tsaye gano ko, ya ji tsaye a da shi bai zaki, zaki.
Thank you.
Lagrat.
malam da ta ake hoto ne a koma gefe da to ai bidiyo samu wani gefe amma yanzu nan duk ba zama ma za a yi duk zama za a yi sound yadda ya kusa malam gari a ji sound yadda ya Ha? Yadda na yi. Allah duk wanda ya saita ya zama masa.
ko shakka babu taron alama mai kamantawar ta yau alama ce ta nuna kauna da so ga wannan manzo sallallahu alaihi wa alihi. kuma alama ce ta jaddada mubaya'an ga wannan manzo sallallahu alaihi wa alihi. na akwai mutanen da suke ganin ba abin da ya kamata a yi kenan ba ba murna ya kamata a yi ba ya kamata in ma za a yi murna ne a yi a zuci kar a yi shi da nuna waɗansu abubuwa a bayyane kuna iya cewa kuna iya ra'ayi rike a ra'ayi amma mun san masoya har da makiya sun san farin ciki mun muke nuna kuma har ma waɗanda suke suke riƙe da wayansu addinai yanzu sun fara ganewa da wane ne manzo saboda ainihin yadda suke ganin yadda mutane zukatan suke ɗamfara da shi a wajen wasu mutane wannan manzo wani mutum ne da ya zo a wani zamani ya wuce kamar yadda aka yi sarakunan duniya suka zo suka wuce amma a wajen mummuni al'amarin ba haka bai manzo Allah yana nan dare kuma tare da mu. koyarwansa na nan daram kuma wasiyansa a zuri'ansa yana nan daram don haka ne ma yanzu ana magana dangane da annabi akan ga tamkar yana nan ne makiya sun gano wannan sun gano cewa abin da ke ba su mamaki dangane da armar musulmi har yanzu suna cewa manzo Allah ya ce kaza su kafin a yi sun ce manzo Allah ya ce kaza ko ya ce ko ko ai ko ko ko ko ra'ayi sai su ga sun ce ai manzo Allah ya hana kuma manzo Allah ya ce ai sai su ai tamkar ka ce suna tare da shi ne a raye don haka ne ma suka yi hankoron taba ainihin mutuncinsa don su gwada wayannan wannan al'umma suka cewa ko ko manzo Allah ya rasu suka kurta sai suka ga manzo Allah ya rasu don haka ne ma yanzu suke bi ta kowane hali su ga sun taɓa yansu alamomi in wannan ya gagara masu tafiya a shekarun baya sun taɓa shahasiyar annabi ta hanyar yin wasu rubuce-rubuce masu nuna da kamannin annabi wanda wani marubuci ya rubuta suka rikabi gari gari ana kiran shi gari gari yana addama da littafi kamar wani abin kirki ne. sai da marigayi ayatollah ruhullah imam al-kumaini ya yanke masa hukunci ya koma karkashin kaza ya zama maganar addamar da wannan littafi ya tsaya cak to suka zo da yan shekarun baya kuma suka yi wani abu na zane-zane masu nuna na masu masu cutarwa ga annabi suna nuna cewa wannan wanda suka zana in annabi ne wanda shi ma marubucin yanzu ya koma karkashin ƙasa suka ga ainihin amma tattalin arzikin ƙasar da mai zanen ya bayyana sai da ainihin ya girgiza duk da cewa yammacin duniya sai da suka ce su ba su ƙali a yi ma wannan ƙasa barazana ba amma ƙarshen ƙasar ta lura lallai za a iya durƙusar da ita dole ta yi ta ce ta yi allah wani da wannan zane-zane kuma ba ta da hannu a cikin wani goyi bayan bayi ba alhali da ku sun ce ainihin yana da haƙƙin bayyana ra'ayin shi amma daga baya suka dawo suka yi allah wani da suka ce ku ba ba su suka sa shi ba suka kuma goyi baya ba to yanzu bayan wayannan gwaje-gwaje da suka yi na ganin waye manzo a wajen musulmi sun san cewa lalle manzon nan yana nan daram da matsayinsa a wajen al'umma musulmi taɓa shi ba zai yi to suka koma suna taɓa wa'insu alamomi na addini su taɓa alƙur'ani su taɓa jihadi su taɓa sallah da azumi su taɓa wannan su taɓa wannan yanzu sun kullo da wani yayi na nuna al'ummar musulmi a wani irin mummunan kama ana kokari a nuna cewa musulunci mummunan abu ne kuma musulmi shi shi ne dan ta'adda shi baya da wani aiki sai kashe kashe saboda haka yanzu ba su da wani aiki sai ainihin makiya ba su da wani aiki sai yin kashe kashe da sunan addinin musulunci yanzu su ke su su su su ne da suke kafa kafa kafa kungiya yanzu suka ce maki sunan da kungiyar wai islamic state sunan kuma ke da aka ba mawuta islamic state na yi dalili suna ganin cewa abubuwan al'umma musulmi shi ne dawo da wani zamani don suna kokarin su ba wannan suna mummuna saboda a kyamace shi a ga cewa daular musulunci yana nuna mummuna abu yana nuna kashe-kashe kenan saboda haka sai a ce a wannan da ake ce musu daular musulunci sun je sun sami kauri sun kwaso mutanen kawai mazan su da matan su da yaran su sun yi musu yankara kuma su ɗauki hotuna su sa a ce to ga dole musulunci nan ta je ta yanka mutanen ƙauye ko kuma su kama gari su rugurguza garuruwa ɗin har kuma abin mamaki alamin da abin nasu wanda yadda wanda ba mai hankalin da zai yarda shine inda suka ce inda yanzu su suka ce su daular musulunci za su kama amma farkon duk garin da suka shiga malamai da limamai suke fara kashewa kuma su rubuta masallatai yanzu a Syria da Iraq har wuraren tarihi suke gurguza gine-gine da suke shekaru uku da gina a yanzu sun samu kwamfuwa wanda ya nuna ba ma kawai addinin mu ba a har da ainihin al'adun mu da komi da yake tsaye tsaya matsayin mu shine su tsara wannan ko ba a gaya maka ba ka san wane ne mai wannan aiki amma da sunan wai dole musulunci to haka nan inda abin nan sai zo MPP wai sai su wa'annan mutane wanda suke kiran kansu daular musulunci suka ce wai yanzu ma za su je su rinda ƙara saboda ainihin al'ummar musulmi suna da ƙan gari su daga makka su ma suna haji su rinka kewaye dutse saboda haka za su rusa waɗannan duwatsu sai mutane su bauta Allah kawai da dukkan duwatsu. To na kasance na karanta ruwayoyin hadisai da suka nuna manzo Allah sallallahu alaihi wa ya bada labarin za a rusa Ka'aba dutse ne har yana cewa kaman ina kallon mai rusa wannan Ka'aba ne ayi ambaci sunansa to mu sun ka dauka waɗansu kafirai ne makiya za su rusa rusa Ka'aba amma da dukkan alamu yanzu za su rusa Ka'aba ne da sunan addinin musulunci haka kuma yanzu sun fara fatawoyi cikin fatawoyin ake cewa lalle idan masallaci ya gwamu da kabari to ana cire wanda ya zo daga baya wato sai a gura wane wanne ya bi daɗewa wanne ya zo daga baya masallacin ko kabari idan dama can kabari ne sai aka gina masallaci to a rubuta masallacin idan kuma masallaci ne sai aka haƙa kabari aka sa a kwakwalo kabari to wannan fatawa mun san inda suke hanko yanzu ba mu san wanne za su yi a masallacin annabi don annabi na cikin masallacin wanne ne za a yi kwakwaro annabi za a yi horo da masallacin annabi kowanne ko amalin kurani to yanzu ma hasso sun fara ganin lalle a kwakwaro kabari a kai shi wani wuri inda ba ma za a san ina ne to kuma ya dai sun kwakwaro wasu ba'adin sabon annabi sun kai su wuraren da sai na zai karfe su sun kwakwaro kabarin kujirin hadisi wanda ke sahabin manzo Allah ta sallallahu alaihi wa alihi wanda manzo Allah ya ce hujjar shi ɗaya cikin hawariyin sahaba su ne hawariyin na sahabbai wanda yake ba shi da wani aiki ban da ibada mai yawan mai yawan ibada ne sun kwakwaro kabarinsa sun kai wani wurin da ba san yana ne ba to wannan wannan irin al'amari na kokarin nuna kamanta musulunci a mummunan kama da nuna cewa al'ummar musulmi ne suke wannan hankali ba zai iya ɗauka ba ko da mun san mutum ba in yana kin addinin musulunci na yana kin addinin musulunci ba zai so ya da addinin musulunci kuma ko ya ga wani abin kirki dangane da addinin shi ba zai soya ba zai so kare amma ko da za ka yi so ka ai sai ka sa hankali yaushe musulmi yana son ya tabbatar da addini sai kuma ya rusa addinin nasa yaushe zai je ya kai hari a masallaci ya kashe mu al'umma musulma su san yaushe zai ƙona alƙur'ani yaushe zai sace 'yan mata ya je kai su wurin da ba san inda suke ba yaushe zai je kasuwa ya banka wuta wanda su yana addinin musulunci wa kuke so ku maida wawa in ba ku wawaye ba wannan aikin baki a addinin ne to saboda haka duk wani wanda kaji yana wata magana komin kiransa shek ko ustaz ko mintin jimemen naɗinsa ko kiransa basaraki ko wani abin da ya kamata kare in dai kaji yana faɗa da ɗan uwansa musulmi to ka tabbatar makiyayi kirmai bayan da za a yi a irin wannan hali a ce wai duk wayan al'umma musulmi suka zo suka yi wani abu na nuna san annabi ko mutum ya ga shi ne a kan suka to me yana ka na suka ka nuna yadda ake son annabi ma in ba a ba nuna son annabi ne a yi rawa a yi ganga a yi rawa ba a sa riga mai kyau a ci abinci mai daɗi ba in ba shi ne murna ba to ka nuna yadda ake yi mun san dai cewa yanzu mutane in suna bukukuwa na aure abin da suke yi mun kuma san idan suna mun yanzu ga wani abin da su abin da suke kenan saboda haka menene ne sa aikin ya zama irin in ya zo wajen annabi sai ya zama bai da kyau za ka ga kamar ustaz ne zai aure yanzu nan kaga an an an yi wa'annan abubuwa za ka ya sa riga mai kyau ya ci abinci mai kyau kila ma ya kalli raye-raye amma in in dangane da maulidin annabi ne ya zama bid'a to ta yaya ake nuna murna tunda mu mun san yadda aka murna ana nuna bisa al'ada ko shi al'ada da irin yadda take nuna murna kuma inda al'ada ba ta saba ma shari'a ba kalas sai idan ta saba ma shari'a ne mutane ya suke sukuran su ya suke abincin su ya suke rawan su ya suke in dai ba ya saba ma alƙa'idar addini ba murna suke yi haka nan idin mutane ki ido ne yanzu da lokacin idi za ka mutane suna nuna murnar su ta hanyoyi daban-daban da irin irin al'adunsa daban-daban a wurare daban-daban inda ake inda ya zama tsaurin zani shine shigan dattijo kamar a indonesia da malaysia sai liman ya shawo zaninsa mai kyan gaske ya zo masallaci mu kuma nan inda ainihin liman zai tsoro zani da za a danna kuje za a ce liman fa kai ya kwanci amma al'adar wa'ancan mutane ɗaura zane shi ne shigan malamansu da shi za su kuma za su haɗo mu kuma nan da yake mun ɗaura zane mu kuma mata suke maza ba su mu kuma sai ainihin sai mun kuma mai irin namu har kuma da duk abin da ake nuna murna da shi za ka nuna murna shi ne ake ne amma idan mutum ya san wata hanya wanda ake nuna murna to sai ya yi irin wannan wasu na cewa annabi bai yi ba to ya wannan wannan zance ta ina aka suka same shi ashe manzo Allah bai shiga Madina al'umma suka fito suna da ainihin kabar da binu suna rike da shi ba da gangunan suna bukawa suna wa hadar al-badr alaina min zaniyat wala sai annabi ya ce su bai ba kyau to alayi hali idan kana ganin maudidi ba yake ba fada da maudidi za ka yi ba yi muna mana san annabi gwada mana yadda ake son annabi yi murna wanda zai nuna yana da kana son annabi wani daga mutum su kwanakin ba yake cewa ai son annabi ba ana gwada shi ne da bikin rana ɗaya wa ya ce maka rana ɗaya muke biki son annabi rana duk abin da ya shafi annabi in ya shafi na farin ciki ne in ya zama farin ciki kuma a kowane lokaci muna fara annabi kowane lokaci a sallolin mu sallah ba ta kammala sai an yi salati ga annabi sannan kuma addu'o'in mu muna son ijaba sai mu sai mu ba da salati komai na mu sai mun ce annabi sannan kuma a lokaci guda kuma mai hana mu kuma ranar kuma annabi mai kuma sai mu fasa to ala ya halin wannan lokaci ne muke fuskantar kule daga makiya wanda makiyan mu suka ga suka samu wata hanya sassauƙa ta faɗa shine maimakon su zo gaba da gaba domin in sun yi gaba da gaba sun san za a rusa su to su shigo ta cikin gida su haɗa faɗan cikin gida wannan hanya ta ta fuskanci matsaloli amma dabuwa take yayin da 'yan shekarun baya aka sami al'umma sun a ƙasashen su tunisia da misra sun ɗago da nuna rashin yardansu da zalunci wanda da can sun daɗe suna dore ga zalunci to hankalin yammacin duniya ya firgita sun ga cewa alamar musulunci yana so ya dawo to sai suka kutsa yanzu ta ko'ina sai suna yin nasu yanzu duk inda mutane suke da bukatar sauyi sai a ji a koko a kullo masu da wani irin jabon sauyi kamar yadda suka yi suka rusa libya an san cewa ba libya suka rusa libya ba yammacin duniya suka shigo da mutane suka rusa libya suka kashe gaddafi ba mutanen libya ba na mutanen libya suna bukatar sauyi amma ba suna son makiyansu ne su rugurguza musu kara su kwashe musu dukiya mutanen iraq da suka ɗauko ɗago shi ma abin da suka yi musu kenan suka je suka rusa ƙasa suka kar rugurguza komai suka kashe saddam mutanen iraq suna da bukatar sauyi amma ba suna nufin makiyansu ne su zo su rugurgura musu kara su kwasa musu dukiya yanzu kuma abin wannan haƙurin ganin wannan sai suka yi hankoron wannan a sauran ƙasashe wurare daban-daban yanzu a misira sun birkita abin ya koma ainihin ya yana hannunsu kuma yanzu sai suka ko ina su shiga suna furgo da irin wayannan irin motsi wanda yake su suke yi da sunan al'umma to mu anan da aka raina mu da aka rasa wanda za a samu yi wannan aiki sai ya zama ba wanda ma aka turo yake mali an tura musu waɗansu mutane ba mallawa ba ban taɓa jin wannan ko a tarihi ba a ce wasu mutane daga wata ƙasa sun shiga wata ƙasa sun soya sun ɓace ƙasa amma a mali abin da ya faru ke daga algeria mutanen da america ta na tarbiyya suka shiga mali suka kama rabin ƙasar suka kafa wani wai daular azuwa sai ga faransa ta shigo wai tana tana tana tana fafa musu yanci ta koro wa'annan wai yan ansarar ne ansarar islam tabbatar ta ke su ta kama har suka kira shi sakan sakan kafca a mali sabon kamun mali dama sun taɓa kama mali sun mata wani mallaka yanzu sun sake kama a jamhuriyar afirka ta tsakiya central africa republic sai suka turo yansu mutane wanda galibansu daga chadi ne suka je da algeria da sunan wai su musulmi suka je suka kashe kiristoci suka kona cocin suka yi waje suka fita sai suka kuma kwakwara na jirgin su kuma suka je suna kashe musulmin da suke ainihin mutanen ƙasa su wa'anda suka zo da suka yi kashe-kashe da sunan su musulmi ne ba 'yan ƙasan daular afirka ta tsakiya ba ne amma yanzu wa'anda ake kashewa musulmin ake kashewa a afirka ta tsakiya jamhuriyar afirka ta tsakiya 'yan asalin ƙasan sai ga faransa ta shigo da sunan ta zo zaman zata zanen wannan ne amma a gaban ake kashe kashe kan ba dai mafi wasu su musulmi sun bai ciwon to nan da suka raina ba su iya turo mana wasu daga waje ba ba su kuma iya samun wani wanda zai masu aiki a nan sai ya zama su suke yin aikin da kansu suna cewa wai wasu kungiya ne wasu wanzu ba inda za ka tambayi duwan ɗan Najeriya ka taɓa ganin dokar zai ce bai taɓa gani ba mutanen Borno ko ne ka taɓa ganin dokar mutunci wai amma wani wai na gwamnatin Najeriya tana faɗa da dokar wai ya yi aiki a ƙasar da wa ake yaki da wani shegen su su da kan dakarun da suke kai har harin su ne suke kawo su baya kuma gashi akan hakan da su damu suna kashe kawajojin mu da yan sandan mu wanda ba su ci ba su kai ba da sunan wasu na yaki na yaki wani wani wani gungu za a kawo wani a tura su a je a bude musu mota da baya daga baya kawo gawa a ce shi kenan sun babata ne da babata wannan rainin wayo har ina to kuma mu tambaya ita ce me yasa wannan abin sai a kasashen musulmi da ke yin masu wannan ba wani abu ne illa wani sabon salo da yaƙi da musulunci duniya to musuluncin nan ko kun ki ko kun so kun san ma ne kun ki ne amma musuluncin nan Allah ya yarda dagowar sai kuma sai ya mamaye duniya wannan manzo sallallahu alaihi wa alihi sabansa da aka aka aka kokari a murkuda sai al'umma ta fahimci me ya sakon waye ta ikirin wannan manzo kuma me ya kira ya faru wannan manzo shi ne wanda ya yi nasara a kan makiyansa ba tare da ya yi tsara da takobi makiyansa su suka je suka kai takobi su suka kai takobi in har ya kare kansa a matsayin kare kansa sai ga shi ya ya ya karfin su ya shiga makka da adadin da ba za su iya yarda ba suka fito suka kora hannunsu da illukansu suna tsammanin duk kalle musu ba zai ya ce da su me kuke tsammani zan mura suka ce ai kai dan dan gobe din kan ne mai kuɗi ya ce fa a mutane da shi shi ne perfect sai dai ai kamata ko a kwaikwaye shi shi ne zambo wanda Allah ta'ala ya ajiye mu koya wa zakur fi rasulullah ba su ko so ta fata shi ne musu abin da za a gani a kwakwai ba za a taɓa wuce shi ba ba kuma za a taɓa daidai da shi shi ne abin da zango a da ɗabi'ansa da kyawawa da shi ne ya galaba yama yana ma cewa cikin zuciyansa inna ma bu'istu lutammima makarimal akhlaq an aiko ni ne don in cika kyawawan ɗabi'u da kyakkyawan ɗabi'a mu Allah ya gaba amma yanzu ka ga da ake kokari a nuna cewa wai addini nan fada ne ake fada da wata in ma ana fada na hankali ake ga hujjar ka ga hujjar ka da wa'anda ahlul kitabi an ce ta'ala ala kafin sawa'in bayna dawbi أهل الكتاب وأن أكبر التوراة التي أكتبوا أكبر من لهذا حتى مشرك الغرب أن تدسوا وإنا أو إياكم على هدى أو في ضلال مبين كوكو ɗayan mu na cikin shirya ko ɗaya da cikin ƙasa amma tun da ke ba zai ba zai zama in abin da muke cewa da abin da ke cewa duka ba za zama daidai ba in na mu daidai ne kuma kuna kwana in na ku daidai ne kuna kwana ko mu zo mu duba mu haɗu mu dudduba mu ga wanne ne daidai wannan addini akan hankali ya ɗauko akan hankali ne da ilimi ba akan faɗa na'am an yi faɗa amma waye faɗa al'ummar musulmi suka fara faɗa an biyo su da faɗa ne Allah ta ya ba su kasa dubi kwamin badar kwamin badar da kawo sun zo da kushi da kayan faɗa suka gama da mutane dalilan waɗanda suka fito ba da tsammanin za su faɗa galibin su ma ba su ba su da kotu suna tafiya da kafa ba da kafa wani suka zo da dawakai da kayan aiki da kafafuwa da ɗarkoyi da kimowar da sauran aka suka tafi su da tunanin za su kushe su Allah ta ala ya ba ya ba ka da nasa kun ga waɗannan su a kamar su za su murkushe addinin nan da ƙarfin tsiya to har yanzu tunanin makiya shi ne su za su ki mana ne da karfin tsiya saboda ko ba komai sun san in aka zo babin hankali to mu ne za mu yi gaba to suna tunanin to kada sa hankali yanzu a yi fada a tsammanin su za su za su galaba da fada ne to ba za ku yi galaba da fada ba don a ƙarshen al'amari hankali ke nasara wannan ko kun so wannan manzon sallallahu alaihi wa alihi yana nan a samfar wanda ake kwafa yana nan kuma da awansa na nan daram kuma da awansa a bisa yadda take bisa ɗabi'an kwara ɗaya ce ba ta rarraba addinin musulunci ba addinin musulunci iri iri ba ne addinin musulunci iri ɗaya ne raka duk yadda aka kai ga ƙoƙarin a raba al'umma a haɗa su haɗa da juna addini ba zai rabu saboda mene Allah ta'ala ya saukar da littafi yana nan ƙwara ɗaya kuma ya alƙawarin kare shi baka isa ka canza shi ba za ka ƙara ba za ka rage ba kun baka isa ka murguɗa ma mutane shi a siyan annabi ka ce yau rana ɗaya annabi yana nufin ya wani abu ne daban daban da shi ko ka canza shi addini amma kana iya yin abin da za ka na san mu'awara ba za su daina ba makiya da ma ba muna tsammanin su sa- su sallama mana bane ba kuma muna tsammanin za su ce gaskiyar ku ne ko kuma ku ke da addini tsaye ne ko kuma ku so su ce mana gaskiyar ku ne ba mu duk kamar mu san ku ba muna tsammanin kan mu ku mun san ko sun san haka yayyar su zai sa su duk abin da za su yi domin su ga sun tsoro su ba mana to mu ba wannan ne ya kamata ya dame mu ya kamata mu ga kuma musulmi ne ya zama mun kokari yayawa mun bayar da wannan addini da sunan wata mazo sauran bayan wannan kuma za mu yi shi ne ta hanyar ɗabi'o'in mu kyawawan ayyukan mu ya zama wa'azinmu da da halinmu da ayyukanmu ya fi wa'azinmu da zantukanmu imam jafar sadiq alaihi salam yana cewa kunu zainan lana wa la takunu shaynan lana ku zama kawa da Allah gare ku kar ku zama abin kunya gare ku kya da kyawawan ɗabi'o'i din nan na manzon rahama sallallahu alaihi wa alihi da shi ne in muka gambara a rayuwar za a gambara a ga addini ko makiyayi dole abin da ka gaskiya za ta yi kuma da ina ake gani Taron da lokaci namu dama ya ce mun san cewa ya kamata ce da tunan tashi amma yanayi ya yi mana kyau dole ya sa yanzu ma mutum aka ce mishi hatsi ne zai dauka aka tafiya da yawa ko zai yi zai ga cewa ainihin da a ce in lokacin rana ne tutu da ko ko a ce kuwa tsawon da ba amma yanzu yanayi ya ya kyautata mana kamar yadda ya kyautata mana lokacin da ba shi da ba gode ma da Allah zuwa wata ba za mu kawai ta ba bayan mu kawai ta insha Allah wato wasu abubuwa muna fata Allah Allah ya maimaita mana ya nuna mana na baɗi da na baɗin baɗaɗoɗi kosiyar lafiya da yawon arziki muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu gabani muna roƙon Allah ta'ala ya sa ya ga mai da kowa gina lafiya muna roƙon Allah muna roƙon ka sa wannan taro na mu taro ne mai albarka wanda yau sai zama san da kai marhama kar wani ya bar wannan wuri da zuri ba ce kaya ne masa kar wani ya bar wannan wuri da wata bukata da alkhairi ya zagare shi ga da zagare ka kai Ami- eh, kuma maslaha gare shi face ka biya masa muna godiya ga duk da suka yi musharaka a waɗannan wasanni na ƙabilu daban-daban musamman waɗanda suka burge sosai sosai irin al'umman ibo sun yi rawa gani da kuma bari gani da bari bari bari bari kun maki fulani bara kun kun zo kun sake maki su bana a zo garin kafin karawa kuyi kenan ne saboda kuma fulani sai kuyi hoɓasa baki sai kun make fulani a ga sun kwama ke bare bare ke abuwa kuma kuyi hoɓasa baki ku ce fulani sai sun make bare bare idan kuka make bare bare zan mu kuɗi idan kuma bare bare suka make waɗannan ne duk dai muna yi na raha insha Allah da nuna murnar mu ga zagawan a ranar haihuwar manzon mu sallallahu alaihi wa alihi muna fata Allah ya maimaita mana kuma ganshi ya ƙara ƙaruwa da ƙarin ƙabiloli da ƙarin wasanni na annashuwa a kiyaye duk mahasala da makiya su kan ta surutu dangane da abin da suka gani ko mutum ɗaya ya wani abu in dai abin bai ya zama a yanzu yanzu za su hukunta mu gaba ɗaya su ce duk mun yi kaza to muna iyakan iyayen mu kiyaye cewa duk abin da za a yi bai saba ma shari'a ba amma in an ga wani abu ko ya zama bai dace a yi ba to wannan kuma ya gangaro ne bisa kuskure daga waɗanda suka yi ba za a tsara ba kowa da kowa alhaki ba muna fata a kiyaye ya zama da abin da za a yi bai saba ma shari'a ba domin ba ka ba ba za ka yi murna da abin da ya saba ma shari'a ba saboda haka daidai gwargwaro duk abin da mutane suke na al'adunsu da ba sa ma shari'a ba za mu fata nan da mu samu ƙari na ga yanki da ba sun zo ba yawa wani su zo da yawan gaske da kuma yan uwan su kuma biro da su samu zaɓa na san ba raba an muka tashi an wasu na can hanyar da su ba mai yawan man abu insha Allah dai dai gine ba dai za mu dinga zama a nan ba na ji ba ran da hadin muka shi a nan saura sun zo sun tawa sun har wajen magana insha Allah sauran sun zo su yi tafiya insha Allah kuma za a yi addu'a da kai insha Allah ba ga ma wasa zai ci gaba da masu wasa kuma yau da yamma za mu zauna a tsamin zaman dare kuma akwai ma na fulani wasu kadai ko da yake bare bare sun make su amma akwai maulidin fulani na musamman wanda za a yi jibi insha Allah da mun saba bayan an yi wannan ne kashi gari ake da fulani amma saboda ya faɗo gobe juma'a muka ga ba zai yi da yanzu wani yau na tare da mu da ran juma'a ne da dole mun tashi ka zarfan ba juma'a ba ne ya samu kai zama auren da ran juma'a dole dole mu tashi mun taɓa ko taron maulidi din ya faɗo ranar juma'a dole aka tashi saboda haka wannan wannan karin ganin cewa gobe ya faɗo juma'a aka daga na na fulani ya zuwa TV insha Allah a wannan muhalli har wa wa sallallahu alaihi wa sallam wa alihi wa sahbihi wa sallam yanzu za mu tashi kuma ce na mai addu'a addu'a ce da za mu na kama da addu'a amma yanzu gaba ɗaya mu yi salati kuma ko mu ga Allah اللهم نرجوك سألتك أو نرجوك sawa da mai zaman da kai marhama da biya mana bukatun masu bukatu ka ya mana bukatun masu zunuban baki ɗin masu masu zunubi ne raya rayuwa ɗaya ba cikin yarwar arziki da koshin lafiya ya rabata da nuna mana gwamnati masu zuwa a cikin ƙarin bunƙasa ne sha Allah ka tabbatar mana da burin da muka daɗe muna yi da cewa da maulidi ne wannan al'umma za ta canza insha Allah ya zama karka ƙalin halin da muke ciki kawo sai mu yara farare masu nufin musulunci da da musulmi da sharri Allah ka maida musu shawarar kawo Allah ka rubuta su ka ɗaiɗe ta su ka ɗaiɗe ta aniyar su ka mai ke su misali ga yan baya Allah ka sun ce kai musu kamu kamu na azizi muktadir kai musu kamu aduwa kamu ka nuna ƙarshen su da gaggawar farare Allah ka ɗaukaka musulunci da musulmi ka rugurguza alzalumai da makiya addini Allah masu rukuna roƙon ka haɗa kan al'ummar musulmi ka haɗa zukatan ka sanya soyayya tsakanin duk abin da zai shigo tsakanin su ya ɓata tsakanin su Allah ka kawo mana shi abin da zai shigo ya gyara tsakanin su Allah ya kawo mana shi ya rabbal alamin ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر وارحمنا واثبت أقدامنا واثبت أفئدتنا وأصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور واجعلنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا إنك أنت التواب الرحيم اللهم انا نرغب اليك في دوله كريمه تعز بها الاسلام وعاله وتذل بها النفاق وعاله تجعلنا فيها من البدعه الى الطريق والقاده الى سبيلك وتبلغنا بها كرامه الدنيا والاخره اللهم ما انكرنا من الحق فعرفنا وما عرفتنا منه فحملنا وما جهلناه فعلمنا وما قصرنا عنه فبلغنا وعدنا لما اختلف فيه من الحق باذنك فانك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم اللهم صل على محمد عبدك ورسولك ونبيك وحبيبك وخيرتك من خلقك ومبلغ رسالتك افضل واكبر واجمل وانمى واكثر واطيب واطهر وازكى ما صليت ورحمك وبارك وترحمت ومنعت على عبد من انبيائك ورسلك وملائكتك وعلى عبد من احد كرامك عندك اللهم صل على علي امير المؤمنين وصل اللهم على صديقك الطاهر الفاتح وعلى سيد النساء العالم وصل على صديقي الرحمه امام الهدى الحسن والحسين سيد امام اهل الجنه وصل على عماد المسلمين علي بن الحسين زين العابدين محمد بن خليل فاطمه النبيل وجعفر بن محمد الصالح الامين وموسى بن جعفر الركاز الصابر وعلي بن مصر المرتضى محمد بن علي الدقيق نقي ومحمد بن علي الدقيق جواب علي بن محمد النقيل حاجب والحسن بن علي الزكي العسكري والحجة بن الحسن الصائب المهدي الإمام المنتظر اللهم عجل فرجه اللهم صل عليهم وعلى ذريته المبررة اللهم صل على ملائكتك المقربين وأنبيائك والصديقين وأولي العزم من المرسلين الذين قوموا في جنبك وجاهدوا اللهم عذب الكفرة الذين يسقطون عن كتابك ويكذبون رسلك واجعل عليهم رزقك وعذابك واغفر لنا يا رب وللمؤمنين والمؤمنات واوزعهم ان يشكروا نعمتك التي
والحمد لله رب العالمين
that is uh, sort of a glad time for the world that Savior has been born. And we take time to remember it in society of love and affection while the message of Allah and also to revival of his message- message and his personality on, on, on us and the rest of the world as well. Other people see who the prophet is during this uh, kind of celebration. Like you can see this, the gathering here is a question of millions. And that even, even those who are not Muslims, that is why all these celebrations and they will now come to ask questions about the prophet and they will now the prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
The, the theme of your lecture was um, that, that Islam globally is under threat. Will it survive? Because you sounded a little optimistic.
Yes, I'm very optimistic in the fact that uh, uh, Islam will survive its threat. The, all the threats don't uh, against it. Is that the, the, the threats lack uh, an alternative. They only resort to violence. Now they learn to use the violence in the name of our own religion. They create uh, organizations and uh, militants to, to fight us that, that's the only and their own and the only their only answer is violence. But ours is, stands on knowledge and uh, and reason, and therefore this will actually survive. Survive all the atrocities they are now committing using violence. Violence will never survive. The re- uh, knowledge and reason will survive.